ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا عباد الله إن من أعظم نعم الله تعالى ورحمته بنا أن بعث فينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالإيمان به وتصديقه واتباعه والاقتداء به وانتصار له ومحبته وتقديمه على النفس والمال والولد فعلى يديه كمل الدين وبه ختمت الرسالات وأرسل الله إليه أفضل الشرائع وأنزل إليه أفضل الكتب فهو حبيب الله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه محمد سيد طابت مناقبه محمد ساغه الرحمن بالنعم محمد صفة الباري وخيرته محمد طاهر ساتر التهم إنه صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله تعالى من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق خصائص سائر الأنبياء كان آخر الأنبياء والمرسلين ولكنه تقدمهم خلقا وخلقا ومجدا وفضلا فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس ظرفا من البحر أو رشفا من الديم قال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في صحيحه أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح الباب فيقول الخازن من أنت فيقول صلى الله عليه وسلم محمد فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد وهو صاحب الحوض يا صاحب الحوض كم للناس من عمل في ورده يوم تسقى منه كل ظمي لواؤك الحمد يوم الدين ترفعه في يمناك يا سعد من تلقاه بالدعم أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا تقوم وحدك كل الرسل لم تقم يقول كل نبي من تهيبه نفسي فتسجد للرحمن من أممي تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفعت شفا هنا للخلق كلهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na batini ya Allah muna neman taimakonka muna neman agajinka muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga munanan ayyukanmu muna kuma shaidawa kai kaɗai ka cancanta abota mishi baka da abokin tarayya muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jakada babba ɗan abdullahi bawanka ne manzanka ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da wanda ya riko da sunnar shi har zuwa ran tashin kiyama bayan ka yan uwa masu girma a yau wannan huduba tamu ita ce huduba ta hudu a cikin jerin hudubobinmu da muka ɗauko wanda muka masa take waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin usman da dan affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi a bypass a nan cikin garin gombe yau muna ashirin ne da shida ko da bakwai bisa ga sabanin kalanda da kuma sabanin wasu kasashe na watan uku watan rabiul awwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ci gaba na wannan hudu ba wanda yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin mafi girman ni'ima da rahaman Allah a kanmu subhanahu wa ta'ala da ya aiko mana da wannan manzo ya kuma zaɓe mu ya sanya mu daga cikin mabiyan shi ya zama wajibi mu gode wa Allah akan wannan annabin rahama sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da mu yi imani da shi mu gaskata shi mu bi shi mu yi koyi da shi mu taimake shi mu kuma so shi son manzan Allah ɗin ba wai mustahabbi ba ne ba wajibi ne yanda sallah take wajibi azumi yake wajibi zakka yake wajibi san manzan Allah ma wajibi ne sallallahu alaihi wasallam dan san annabin yana haɗe da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ke sa duk lokacin da ka ji a ranka ba ka son manzan Allah to ka kafurta ka fita a musulunci sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne wanda idan ka zage shi in har ka shiga hannu ko ka tuba tuban baya amfani sai dai a kashe ka za ka zagi Allah subhanahu wa ta'ala amma ka nemi gafara Allah ya gafarta maka kama bar musuluncin ka kuma dawo Allah ya karɓe ka amma malaman musulunci suka ce duk wanda ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage shi to idan akwai gwamnatin musulunci hukuncin shi kisa ne babu tuba saboda darajar shi da matsayin shi da Allah ya ga dama ya bada wannan hukuncin akan shi sallallahu alaihi wasallama wannan annabi mai girma son shi wajibi ne kuma wannan son a gabatar da shi akan komai wannan shine cikakken san manzo sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshe a wajen aikowa amma shine na farko a wajen falala shine na farko a wajen daraja duk wani annabin da ya riga shi zuwa yana bayan shi a wajen daraja duk wani annabin da ya riga shi zuwa yana bayan shi a wurin falala sallallahu alaihi wasallama shi yasa suke cewa shine na ƙarshe a wurin aikowa amma na farko a wurin falala alaihi salatu wassalam ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga wanda imam muslim ya ruwaito annabi ke cewa ran tashin kiyama na fi kowa mabiya cikin annabawa gaba ɗaya kuma ni kaɗai ne wanda zai zo ya kwankwasa ƙofan aljanna a buɗe mishi babu annabin da ke da wannan matsayi kowane annabi sai an bashi izini ya zo cikin sahihu muslim daga anas dan maliku allah ƙara masa yadda ya ce manzon allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya ce zan zo ni ƙofan aljanna fa astaftihu da nemi a buɗe min ƙofa na ƙwanƙwasa fa yaqulul khazin mai tsaron aljanna wanda ke shugabancin tsaron aljanna zai tambaya ya ce wane ne ke ƙwanƙwasa ƙofan aljanna sai ce da shi muhammadun zai faɗi sunan shi ƙarara ya ce muhammadu ne ta aurin mala'iku kuma shi kaɗai ne muhammadu ina fata an gane duk inda aka ce muhammadu kawai mala'iku sun san ana nufin annabi muhammad dan abdullahi dan abdulmuttalib sallallahu alaihi wasallama sai shi wannan mai tsaron aljanna sai ya ce kai kadai aka ce mu bude wa kafin kai ba ce mu bude wa kowa ba don haka ga masu abin sun zo a bude ya wuce sallallahu alaihi wasallam shi zai fara shiga aljanna kafin sauran annaba su shiga dalilin wannan shi zai fara shiga din haka cikin al'umma gaba ɗaya kabba mai shiga aljanna sai mun shiga mu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama wajibi ka gode wa Allah da ya zaɓe ka yi ka a cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu da dama daga cikin magabata suke cewa mabiya waɗansu annabawa waɗanda ke sahabbansu sun buraci ina ma da suna cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine annabi Muhammad wanda mai baiti ke tafaqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami ya tsere wa annabawa gaba ɗayansu kaf fi khalqin wajen kyawun halitta wa fi khuluqin wajen kyawun ɗabi'a walam yidanuhu fi ilmin wala karami in ana magana ilimi ko karama ai ba sa ma zuwa inda yake balle ma su yi takara da shi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami duk wani annabi kai ka ce ilimin shi kamar an tsakura mishi ne daga ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ke ba wa annabawa shi yasa malaman musulunci suka ce san annabi wajibi ne ya tabbata a cikin hadisi wanda imam bukhari da musulun suka ruwaito daga anas dan maliku allah kara masa yadda annabi ce salasun ababe guda uku man kunna fihi duk wanda ya tsinci kanshi a cikin waɗannan ababe guda uku waje da halawatal imani ya samu test ɗanɗano na imani in ana neman wanda ya san zaƙin imani to a samu wannan mutumin sai annabi ce abu na farko an ya kuna Allah wa rasula a habba ilaihi min masu wahuma an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma ya zanto Allah da manzo ya fi kaunansu akan kowa ba abin da yake so fiye da Allah ba abin da yake so fiye da manzan Allah to wannan shine mataki na farko da duk wanda ya samu wannan annabi ya samu ɗanɗanon imani wannan ka ya san gardin imani sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin hadisin imam bukhari shi ma daga anas dan maliku allah kara masa yadda annabi ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in a cikin ruwayar muslim yazo da wan nasi ajma'in cewar imanin ɗayan ku ba zai cika ba ya zamo mai cikakken imani sai ya zanto ya fi sona a cikin ranshi ya fi ƙaunata fiye da mahaifin shi fiye da 'ya'yan shi fiye da mutanen duniya gaba daya wannan shine cikakken imani ka ji kana son annabi fiye da kowa kuma za ka bata akan annabi da kowa wannan shine imani duk lokacin da kake daga kafa wajen son annabi wajen girmama annabi to lalle imaninka akwai alamun tambaya akan shi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a taba shi ka ji kaman za a yi tashin duniya saboda bacin rai to nan da kake da imani amma a zagi jam'iyyar siyasanka ka yi zage-zage ka ta da jijiyan wuya an taba dan takaranka ko an taba wani dan kwallon da kake so amma a taba annabi ka ji babu wani abu to wallahi imaninka yana da rauni imaninka ya samu matsala kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana karara daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tabbata a cikin hadisi sai ya ji na Umar dan Khattab Allah kara masa yadda wata rana a yakin Uhud annabi ya rike hannun shi yana masa magana sai Umar ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah la'anta a habbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ce na fi son ka fiye da kowa fiye da komai in dai ba raina ba daga raina sai kai duk duniya ba abin da nake so kaman kai idan na cire son da nake wa kaina sai annabi ce da shi la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilayka min nafsika yace na rantse da wanda raina ke hannun shi har sai ka ji kana so na fiye da son da kake wa kanka shine kana da cikakken imani annabi ga sai na umar haka sai umar ya ce fa innahu hul'ana wallahi ya ce na rantse da allah la'anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka fiye da ma son da nake wa kaina kuma sai da ya rantsuwa umar ba zai rantsuwan karya ba a take imanin din an masa garan bawul ya canza ya ce wallahi na fi son ka fiye da kaina zan iya ba da kaina saboda kai faƙalar nabiyu alaihi salatu wassalam al'ana ya umar annabi ya ce to yanzu ne ka zama mai cikakken imani ya umar ɗan khattab wannan shine son da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama son annabi yana daga cikin abin da zai taimake ka ranar gobe kiyama ya tabbata a cikin hadisin da imamu tirmizi ya ruwaito a cikin sunan ɗin shi aljami'u tirmizi daga anas dan maliku Allah ƙara masa yadda nana aisha ke ba da labari ta ce wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ce wa annabi mata sa'a yaushe za a tashi kiyama shi kawai tambayin shi kenan daga ƙauyen su ya fito ya ce mata sa'a yaushe tashin kiyama ƙala annabi ya ce da shi wani tanadi kai da har kake so a tashi kiyama har ka gama shiryawa kai kawai a tashi duniya kake so wani tanadi kai faƙala sai ya rasulullah ya ma'aikin allah ya ce wallahi ban tanadi yawan sallah ba ko yawan azumi ba wai wani ibada nake da shi ba da yawa walakin sai dai fani uhibbullaha wa rasulahu ina tsananin son Allah da manzo shi yasa nake so a tashi kiyama mu je mu ga Allah kamar yadda ya mana alƙawari kai din ma mu shiga aljannan tare da kai wannan kawai shine target dina sai annabi ya ce da shi almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ranar gobe kiyama sai ya ce wa anta ma'a man ahabbta kai ma kana tare da wanda kake kaunar ranar gobe kiyama kaga annabi ya tabbatar masa son da kake min da son da kake wa Allah to muna tare da kai ranar gobe kiyama shine sai Anas dan Maliku yace fa ma ra'aitu farihal muslimuna ba'da al-islami yace farhihim li hadha yace ban ga farin cikin da sahabbai suka yi ba tun bayan shiga musulunci kaman farin cikin da suke a wannan rana saboda an ce da su suna tare da annabi ranar gobe kiyama ya ce sai ga sahabbai ana ta murna ana bada labari annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba kowa zai tashi da wanda yake kauna ranar gobe kiyama idan kana kaunan chelsea fiye da kowa tare za ku tashi idan kana kaunan liverpool tare za ku tashi idan man city ne ko manchester tare za ku tashi wannan ka'ida kenan idan kuma la liga kake tare da su za ka tashi ka san wannan abin da ke in kuma kai dan apc ne ko pdp ka fi son su fiye da sahabbai wallahi za ta sheka tare da su karar annabi haka ya bayyana ma'aman ahabba kana tare da wanda kake so akwai wanda wallahi yana kaunan wani dan siyasa fiye da Allah da manzo babu lalacewa sama da wannan babu taɗewa sama da wannan wanda ko su ba sa kaunar ka wallahi tallahi ba sa kaunar ka kai dai su yi amfani da kai su ci riba su na biyan bukatansu su ya tabbata a cikin hadisi ingantacce wanda imamu tabarani ya roto a cikin al'ausat mu'jamul ausat kenan imamu albani ya inganta wannan hadisi daga aisha Allah kara mata yadda take cewa wani mutum ya zo wurin annabi alaihi salatu wassalam faƙala ya rasulallah ya ce hama aikin Allah ya ce innaka ahabbu ilayya min nafsi wallahi na fi ƙaunan ka fiye da yadda nake ƙaunan kaina ina son ka fiye da son da nake wa kaina wa ahabba ila ilayya min ahli ka fi soyuwa gare ni fiye da matata da ƴaƴana na fi son ka fiye da kowa sai ce wa inni la akunu fil baiti wani lokaci nakan zauna kasance a gida ne ta tunani ne ta tunani sai hankali na ya tashi ba na samun nutsuwa sai na zo na ganka sai hankali na ya kwanta yace idan ina gida ba na tare da kai a masallaci ko a wurin wani abu ina gida ne kaɗai sai ne ta damuwa da matata da 'ya'yana ba su ne a kaiwa hankali na yana wurinka ya ce idan abun ya dame ni sai na fito na zo na same ka idan na ganka sai na ji hankali na ya kwanta sai ya ce to akwai wata matsala ya rasulullahi alaihi salatu wassalam ya ce matsalan ita ce sai kuma yanzu na shiga wata sabuwar damuwa wacce ta fi wannan sai na ce na fa zan mutu kuma kai ma za ka bar duniya in aka tashi kiyama kuma ba anguwa ɗaya za mu zauna ba kai kana can tare da abokanka annabawa da manzanni mu ko muna can daidai na mu ba to ina ganin kama mun rabu da kai kenan wannan abun yana damun shi har ramewa yake saboda damuwa ya ce idan ka shiga aljanna ina tsoron ba zan ganka ba har abada kamin nisa kana hawa na ɗari ina hawa na ɗaya ina za mu haɗu annabi ya shiru bai ce masa komai ba in jina na aisha ta ce hatta na zalar ƙauluhu ta'ala har sai da faɗin Allah ya sauko sai ga mala'ika jibrilu saƙo daga saman sama Allah ya aiko a gaya wa annabi ya gaya wannan mutumin wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima ce duk wanda ya bi Allah da manzo ya musu da'a kuma yake kaunansu to ya sani ranar gobe kiyaman yana tare da waɗannan waɗanda yake so din yana tare da annabawa yana tare da manzanni yana tare da ainihin as-siddiqun su abubakar as-siddiqu kenan yana tare da ash-shuhada irin sai na hamza yana tare da as-salihina duk mutane na gari tare za a tashi Allah sai ya ce wa hasuna ulaika rafiqa ai tawaga ɗaya ce za a tafi aljannan tare ana ta gaisawa da juna ana runguman juna ana cina matsalolin Najeriya ana cina wa juna ana hanyar zuwa aljanna wa hasuna ula'ika rafiqa rafiqu din shine tawaga ta tafiya tare kwantar da hankalinka a can ma kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zalikal fadl min Allah a gaya masa wannan falala ce daga wurin Allah subhanahu wataala wa kafa billahi alima Allah ya isa masani ya san halin da kowa ke ciki damuwar taka an magance maka Aisha ta ce annabi ya ce a ja masa albishir ga aya ta sauko ranar gobe kiyaman ma kana tare da ni za ka ganni za mu yi mu'amala za mu gaisa za mu yi hira za mu yi komai saboda mai tsananin son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yace na buraci a ce duk ayyukan da ne da rana a tsawon rayuwa na kaf yayi daidai da aikin Abubakar na rana ɗaya tak daga fitar rana zuwa faduwanta ya ce kuma na buraci ayyukan da ne da daddare daga faduwar rana zuwa fitowar rana ya yi daidai da aikin abubakar da ya a wani dare guda ɗaya sabai suka ce wannan wani irin rana ce wani irin dare ne kuma wannan da kake burin a ce duk ibadanka na shekaru da rana ya zama wata rana ta abubakar guda ɗaya duk ibadanka na dare ya zama wani daren abubakar guda ɗaya wani irin dare ne wani irin rana ne wannan sai da umar ya ce bari in ba ku labari abubakar a siddiƙu annabi ya shigo gida ya same shi da rana abubakar na ganin annabi da ya shigo gidan shi ya ce an mana izini ya ce an mana izini kawai aka kama hanya take allah ya ce a bar maka kenan izinin hijira yake nufi ya ce suka fita suka kama hanya suka je wajen kogon hira wajen ainihin a inda suka buya wannan kogon da suka shiga suka laɓe ya ce da aka zo wurin sai abubakar siddiq ya ce ka tsaya ba za ka shiga ba sai na fara shiga in akwai wani abin da zai cutar da kai ni ya cutar da ni amma kai ba zan bari ka shiga ba umar ya ce abubakar ya shiga wannan wurin ya duba ya duba ya shashafa ko ina cikin wannan kogon dutsen ya ga babu wani abu sai ya hango wani rami ya ce ya cire mayafin shi ya yaga ya toshe wannan ramin da shi ya tabbatar da komai lafiya sai ya ce masa to bismillah shiga ya ce da suka shiga to annabi ya gaji kwanaki ba bacci ana cikin tashin hankali kafuran maka sun sa su a gaba ana so a gabayan rayuwar shi dole sai an kashe shi sai an wulakanta mabiyin shi annabi na cikin tashin hankali ya ce suna shiga ba a yi wata wata ba annabi sai bacci ya ɗauke shi saboda gajiya kuma tafiya ce mai wahala daga makka ne fa za a je madina aka bi hanyar jidda saboda a ɓadda kafa kai ne za ka je kwadan sai ka hanyar tunkuri irin abin da suka yi kenan ya ce annabi sai ɗora kanshi akan cinyar abubakar a siddiku ya yi matashin kai da shi ya ce suna cikin wannan halin sai maciji ya sare abubakar a siddiku da maciji ya sare shi zafin yana shigan shi yana daurewa har ya fara hawaye shi damu abubakar a siddiku kar ya tada annabi a bacci saboda annabi ya gaje yana bacci in tada shi kamar ban kyauta ba ya gwammace ya mutu annabi ya samu ya huta alaihi salatu wassalam sai na umar ya ce abubakar na wannan hawayen sai ya diga a fiskan annabi annabi sai ya farka ya ce ma baluka ya ababakarin me faru da kai abubakar kana kuka me ke faruwa ya ce ludigitu an harbe ni yana nufin harbi na maciji ko kuma harbi na kunama shine allarhu ba na bindiga ba ya ce a take annabi ya ainihin masa addu'a a wurin sai ga shi ciwon kaman saran maciji fa ko saran kunama sai ga shi ya koma kaman ba abin da ya same shi sai na umar ya ce wallahi na ya burin wannan 24 hours na abubakar da annabi daga fitansu daga makka zuwa shiga wannan kogon su kuya da abin da ya faru a cikin kogon har gari ya waye da a ce shine rayuwa ta gaba ɗaya duk ibadan da ne a bani wannan ni kawai shikenan na huta saboda tsananar so da kauna da abubakar siddiq yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwammace ya mutu da saran maciji akan ya tada annabi a bacci saboda girmamawa da kauna da ke tsakaninsu alaihi assalatu wassalam da asiddiku Allah ƙara masa yadda saboda irin wannan ƙaunan da ke tsakanin annabi da sahabbai malamai suka ce tarihin duniya kan bai ruwaito wani ɗan adam wani mutum da yake da mabiya da suke ƙaunan shi suke girmama shi irin ƙaunar da sahabbai suke wa annabi ba tarihin ɗan adam bai ruwaito wannan abun ba tun daga annabi adamu har a tashi duniya ke sani daga cikin kafaran makka a lokacin sulhu hudaybiya da ya koma maka ya ce na ga sahabban annabi ya ce ni na ya tafiye tafiye a duniya na ga manyan sarakuna da manyan masu kuɗi da manyan shugabanni ni dai ban ga wani ɗan adam ɗin da mabiyan shi suke girmama shi suke ƙaunarsa ba irin yadda sahabban annabi suke mishi wannan sadaukarwa tasu ta faru a lokuta daban-daban shi yasa wani daga cikin sahabbai mai suna anas bin nadr allah ƙara masa yadda ya tabbata a cikin hadisi a lokacin yakin uhud an yada labarun ƙarya cewa an kashe annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da ainihin khalid bin walid ya wasu habbai kwantan bauna ya musu wannan barnan aka tarwatse aka gudu to an yada labarin an kashe annabi alaihi salatu wassalam sahabbai suka je suka ainihin zauna suna cikin damuwa an yi tagumi sai ga shi anas ibn nadir ya zo ya same su ya ce mai ke faruwa na kowa ya tagumi jikin shi ya mutu kuma an taho yaƙi suka ce an kashe annabi alaihi salatu wassalam ya ce kuma an kashe annabi kuke zaune a nan wurin to me kuke ai wanda wannan duniyar ma ta tashi ya ce a kashe annabi ku zauna kuna tagumi ya ce ai wanda kowa ya mutu ce duniyar ba ta da amfani babu manzo Allah a cikinta an ce da ya ɗauki takobi ya shiga cikin kafurai ya sara a sara har sai da ya ba duniya ta shi da ba zai zauna ba tunda annabi ma ya rasu yana aljanna kafin ya bayyana cewa annabin yana rayu alaihi salatu wassalam saboda haka ne Allah sai ya bamu wata aya ta zamo ita ce kankat dangane da wannan matsala ta son annabi alaihi salatu wassalam Allah yake faɗa cikin alkur'ani mai girma yace kul in kana aba'ukum ka gaya musu ya kai wannan annabi mai girma idan iyayenku sun kasance wa abana'ukum da ƴaƴan da kuka haifa wa ikhwanukum da ƴan uwanku waɗanda kuke ƴan uwa al-akh a larabci yana ɗaukan ɓangarori ne guda uku ya zama ko kuna uwa ɗaya uba ɗaya ko kuna uba ɗaya ko kuna uwa ɗaya to ko ƴan uwanku waɗanda kuke alaƙa da su ta hanyoyin nan guda uku wa azwajukum ko matan da kuke aure wa ashiratukum ko danginku laraba suna akwai bambanci tsakanin ɗan uwa da kuma dangi wanda mu kusan lokaci duka muna haɗawa sai Allah yake cewa to ko iyayen da suka haife ku ko ƴan uwanku ko matanku ko danginku waɗannan ɓangare guda hudu Allah sai ce wa amwalu niqtaratumuha da dukiya da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron kar ya ruguje kuna ta taka tsantsan kuna tattalin shi wa masakinu tardaunaha da gidajen da kuka giggina kuna kaunan waɗannan gidajen kuna son zama a cikin su waɗannan ababe guda takwas da Allah ya faɗa yace habba ilaykum minallahi wa rasulihi ya zanto kun fi son su fiye da Allah da manzo wa jihadin fi sabilihi da ƙoƙari wajen ɗaga addinin Allah sai Allah ce to fatarabbasu gani ga ku mu zuba mu gani in dai kun fifita dukiyanku da 'ya'yanku da matanku da danginku da wani abin da kuke so na duniya kuka zamo kun ƙaunace shi fiye da ƙaunan da kuke wa manzan Allah to fatarabbasu Allah ce bismillah ku jira ku gani Allah bai ce bai faɗi me zai faru ba wannan wonin ne yace hatta ya atiyallahu bi amri har lokacin da Allah zai zo da al'amarin shi ya Allah ce wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah baya shirar da mutane fasikai ashe duk wanda baya kauna annabi fasiki ne alaihi salatu wassalam sahabbai sun fahimci wannan suka san cewa kaunan annabi yana da daraja fiye da kowa sai suka ba mu misalai masu tarin yawa kamar yadda muka faɗi wasu ga ɗai shine na ƙarshe ya tabbata a cikin hadisi abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul shi ubayu dan salul da ake faɗa sunan shi abdullahi yana da kuma ɗa sunan ɗan abdullahi to shi wannan ɗan ya ji ana ta labari a madina baban shi na cutar da annabi baban shi ya sa annabi a gaba da munafurce munafurce da kullace kullace sai zai samu annabi yake da shi ya rasulullah ya ma'aikin allah yace lau shi'ita ko la in shi'ita yace idan ka so ka bani umarni sai ce la'ataituka bi ra'sihi ce wallahi zan kawo maka kan mahaifina nan wurin zan je gida in sare kanshi na ɗauko kan na kawo maka ya isa yana cutar da kai mahaifin da ya haife shi ba ya ce kawai annabi ka bani dama na je na sare kan babana tun da ne munafuki ne ya sa ka a gaba kalala annabi cin shi ba zan baka dama ba ya ce birra a baka ka yau babanka da'a ka bi shi ya ce wa ahsin suhbatahu ka kyautata mu'amala tsakaninka da mahaifinka sauran ka bari Allah da kanshi zai dauki mataki to kaga irin karantarwa ta annabi alaihi salatu wassalam bai ce ba e je ka masa kaza ka yi baban ka da'a abin da yake min kuma kyale shi Allah ne zai dau mataki da kanshi in aka taba annabi Allah ne ke daukan mataki da kanshi ya zo a cikin tarihi ingantacce wanda hatta ibn asakir ya kawo shi wani ne ya zagi annabi karen shi ya kashe shi zagin annabi kare kuma karen da kalle da kare ya saba da mai shi amma karen da ya tsalle ya rike winch sai da ya kashe lahira saboda kawai ya je na zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yan uwa masu girma wani irin daraja ne wannan annabi ke da shi wani irin girma wannan annabin ke da shi wa ma azzahu min rasulin wa ma ajalluhu min nabi fama a'zamuhu min rajul duniya ba ta taɓa ainihin rana ba ta taɓa haska wani halitta irin shi ba ƙasa ba ta taɓa ɗaukan wani halitta irin shi ba sallallahu alaihi wa sallama hassan bin sabit ya ce wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u yace ido na bai taɓa ganin kyakkyawa irin ka ba mata ba su haifan wanda ya fi ka falala ba ya ce an halicce ka fa an kubutar da kai daga dukkan wata aibi kai ka ce halittar da aka yi wa annabi shi ya ce ga yadda yake so a halicce shi wajen daraja da kyawu sallallahu alaihi wasallama da kuma kyawun ɗabi'a yan uwa masu girma babu lokaci wannan ita ce hudu mu ta kusa ta karshe saura mana hudu ba guda ɗaya wani daga cikin manyan malaman mu ya kira ni a waya yake cewa ya bibiyi huduban da na yi ya ce huduban na ya kamata ta kai goma sha biyar ce guda biyar da kai ce ko ya ce ba ya komi bai ce da Allah ci gaba na ce babu lokaci malam sai wani lokaci kuma in Allah kai mu sati mai zuwa za mu yi magana akan abin da shafi son annabi ya ake son annabin wannan shine abin da hudu za ta zamo ita ce ta karshe insha Allah in Allah kai mu dare da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi kyawawa Allah ka sanya mana kaunan wannan annabi naka mai girma Allah ka sanya mana kaunan shi ya Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna Allah ka sa mu shiga cikin ceton shi ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya ubangiji ka tabbatar da mu akan tauhidi da sunna har zuwa ƙarshen rayuwar mu ya Allah ka yaya mana dukkan damuwa da bakin ciki ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya Allah ka zanar da wannan ƙasar ta mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم